نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اليقين هو زيادة على الإيمان الجازم لأبل المؤمن وهو أن يستيقن المسلم بكل ما جاءته الشريعة حق لا محال بوقوعه كأكبار الموت ودخول القبر والقيامة فيه والمهشر وإيداء الكتب الكتب الأعمال والحساب والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار وفي شأن القدر التي تجري بين العباد اليوميه إذا نظرنا عباد الله في حياة المتقدمين من الصحابة والتابعين رأي آه رأيت الصورة الرائعة أو رأينا صورة الرائعة من اليقين مثل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ما رزقه الله تعالى مرة بعد مرة وقال مرة عليه الصلاة والسلام له ما تركت بأهلك يا أبو بكر تركت ما وعده الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هكذا يكافون استمال الذنوب بيقينهم ربما يكون سببا بيوقوع في عذاب الله يوم القيامة أما حياتنا اليوم يا عباد الله فقدنا هذه الصفة المحمودة بكونها صفة عند المتقدمين من الصحابة والتابعين كثيرا منا لا نطمع في ازدياد فعل الخيرات ولا نكاف فعل المحرمات من الذنوب والمعاصي انظر فيما يكون اليوم فينا في جميع امورنا مثل سواقنا ماذا يجري هناك ومؤاملتنا اليوميه ماذا يفعل هناك تغير بمتغيرات جامه اذا قارنت بالمتقدمين الاولين اخرج ابن ماجه في سننه بإسناد إلى صحابي الأكبر علي بن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق عباد الله عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلوا الله المؤافى فإنهم لم يأتي أحد بعد لكن خير من المؤافة ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اكوانا المسلم اخو المسلم وقال جل من قائل سبحانه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake a samai da kasai shi kadai ne abin bauta ba wani abin bauta da cancanta idan ba shi ba muna shaidawa tare da ku cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne kuma manzonsa ne wanda ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa ni da ku cewa shi Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne abin bauta kuma shi wannan manzo shi Allah ya turo da sako akan abauta masa kuma a yi imani da shi bayan wannan ya uwa ina yi wa kaina da ku wasu ci bisa jin tsoron Allah domin wannan wasiya ce ta mutanen farko da ƙarshe kamar da Allah ya tabbatar cikin alkur'ani walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala bayan wannan ya uwa kutubar mu ta yau 28 kenan ga watan zulqada tare da bangarori guda biyu a takaice bangare ne farko shine wata siffa ta magabata tun daga annabawa zuwa sahabbai zuwa tabi'ai wanda ya kamata mu jaddada ta a yanzu domin imanin mai karu ita ce ya ƙini sakankan cewa da dukkan abin da nasu ya tabbatar da shi ɓangaranta na biyu ɗan taƙaitaccen bayani game da abin da yake gabanmu na shiga goma na farkon wannan wata na gabanmu zulhijja wata na goma sha biyu cikin watannin shari'ar musulunci muna yi wa Allah ta'ala bambadanci da kamu kafa kan karɓa ayyukanmu Allah ta'ala ya sa mu yi dace a duniya kuma da lahira bayan wannan yan uwa mu sani cewa shi yaqini abinda malamai suke cewa shine ɗoriya ko ƙari akan imaninka da kai na yau da gobe ziyadatun alal imanu lijazim dukkan musulmi ana buƙatar su yi imani daga cikin abin da zai mai da kai ma musulmi na gaske akwai imani da Allah imani da manzo ko manzanni imani da mala'iku da littattafai da kiyama da kaddara da abin da ya kama da wannan wannan iya cikin dolan dole akan kowane musulmi ya yi yaƙini akan abubuwan da imani ya tabbatar da su to shi yaƙini ɗauriya ne kan wannan ana so bawa mumini ya zamto ya yi yaƙini ya sakankance da dukkan abin da shari'a ta tabbatar da shi sakankancewar da babu kokonto ko shakka ciki malamai suna buga misali cewa a misali a yanzu ana ruwan sama ai duk wanda ya fita zai jika ruwa zai jika shi to wannan shine yakini yanda ana ruwa ka tabbatar ana ruwa kana daki ka fito zaka jika to ka tabbatar duk abin da qur'ani ya faɗa ma wannan gaske ne ka tabbatar duk abin da mutuwa zai biyo bayan mutuwa wannan abin gaske ne yanda mutuwa ma yakini ce ba kokonto da mu da wanda ba mu ba ma'ana da musulmai da wanda ba musulmai ba kowa ya san akwai mutuwa ba mai shakka akan mutuwa to saboda haka yadda ka san za ka mutu ɗin ko ana mutuwa kana gani to haka duk abin da zai zo bayan mutuwar to gaske ne wanda ya shar'anta a mutu to shi ya shar'anta abin da zai biyo bayan mutuwa ɗin wannan shi ake nufi da yaƙi ne da sakankancewar dukkan masu musulunci akan irin abin da Allah ta'ala ya tabbatar manzon Allah ya bayani wanda la muhala bai ko'i wanda ba makawa sai ya faru ka akhbaril maut kamar yadda qur'ani ya zo mana da labarin mutuwa wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid cewa idan maye na mutuwa ya zo ja'at sakratul maut bil haqq sai Allah ya tabbatar mutuwan nan mayanta ma da gaske zai zo babu shakka babu kwanto to Allah ya ce ba wani mafaka idan mutuwa ta zo la manja wa la malja minka illa ilayhi saboda ka idan mutuwa ta zo ma kunta minhu tahid ba wata mafaka da mutum zai samu ya fake akan kada mutuwa ta dauke shi aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada saboda ka duk inda ka fake kana da yakin zaka mutu to abin da zai faru cikin kabari to abin da ya saka gaskata zaka mutu ko ana mutuwa kana gani to shine ya gaskata abin da zai faru cikin kabari wa dukhulul kabar wal qiyamu fi da fitowa daga cikin kabarin shi ma tabbas haka qur'ani ya tabbatar a wani fika fi sori fa sai kaman fi samawati wal ardi illa man sha Allah fa idza nufika fi ukra fa idza hum qiyamun yanzurun sai ga mutane a tsaitsaye sun fito daga kaburburan suna jiran mai Allah ta'ala zai da su a wal mahashar da taruwa a fagen tashi a fagen za a yi hisabi shine mahashar wanda Allah ta'ala zai tara kowa qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kowa sai ya taru mutanen farko da na ƙarshe wa idayil kutub ka yi kini cewa za a ba da littafai wa izal wa izal suhufu nushirat Allah ya ce lokacin da za a zubo da littafai daga sama kowa na sai zo hannunsa qur'ani ne ya faɗi wannan ka tabbatar akwai wannan kuma shi littafin babu ƙari babu rage babu ziyada babu da kasu duk abin da gani a littafin kai ka aikata shi shine mujrimi suke cewa mali hadar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala ya zilimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne bai bar karami ma balantana babba duk abin da aka yi gashi nan a rubuta a ciki mali hazar kitab mali hazar kitab to wannan qur'anin da qur'ani littafin da qur'ani yake ba mu labari to littafin ka ne kai ka rubuta kayanka da kanka tunda Allah ta'ala yana cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura dukkan ku akwai littafin aikin ku wanda yake damfar a wuyayenku a lokacin da mutum ya mutu za a tattare duk abin da yayi daga balagarsa zuwa mutuwarsa a mai da shi littafi a naɗaya masa a wuya idan kiyama ta yi a tashe ya zama littafi a bashi kayan shi a ce ikira kitabak ka karanta littafin ka da kanka ka fabi nafsikal yauma kai da kanka ka san makomar ka a yau ka karanta kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne duk abin da kai sai ka zayyana a gaban Allah kuma a gaban bayin Allah to ka tabbatar wannan rana tana zuwa yadda ka san ana mutuwa to ka tabbatar wannan ranar za ta zo a baka littafin ka a ce ka karanta wal hisab haka nan hisabi zai zo gwada ayyuka munana da masu kyau a ga wanne ne ya fi yawa wanne ne ya fi rinjaye za a yi ma wannan za a bin wannan ka tabbatar babu makawa babu kokonto wal mururu ala sirat haka nan wucewa ta kan siradi dole ne wannan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya wa dukulul janna aw nar haka nan shiga aljanna ga bayin Allah Allah ya samu na ciki ko muna da rabo haka nan da shiga wuta ga kangararrun bayin Allah shi ma wannan tabbas ne tunda an ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir idan kiyama ta yi za a raba mutane biyu ne wa an su hannun dama wa an su hannun hagu wannan qur'ani ya tabbatar da wannan wa fi shamil qadr haka nan al'amarin kaddara wanda take gudana yau da gobe a cikin mu to ka tabbatar da kan cewa duk abin da Allah ya kaddara yayi ba dan adam daya da ya isa ya canja kaddarar Allah babu shi duk abin da Allah ya so shine mai yiwuwa masha Allahu kana wa ma lam yashi alam yakun duk abin da ga ya faru ya kasance da sanin Allah da sonsa da mashi'arsa da iradarsa duk kuma abin da kai kai kai kai bai yiwu ba to ka sallama Allah ne bai rufe zai yiwu ba idan muna da wannan yakinin za mu samu za mu samu zaman lafiya a zukatanmu za mu samu kwanciyar hankali daga cikin abin da yake bukata da yakini a yau ka tabbatar da ba mai cire banka a duniya kai ma ba za ka cire ban wani ba a duniya tunda hadisi ya tabbata cikin arba'un da nawawi hadisi na hudu ko abin da ya kama da wannan ma'aikin Allah yana cewa dukkaninku ana tara halittar ku cikin mahaifanku mata kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza har ya ce akwai lokacin da za a turo mala'ika ya busa mare wa yi umaru bi arba'i kalimat mala'ikan Allah ya ce masa rubuta wa wannan bawan nawa kalmomi guda hudu bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id tun kana ɗan kwana 120 cikin mahaifiyarka wannan rubutun an riga gama shi duk abin da zaka mallaka iya kattabe an yi programming na shi ne ka bi kawai baka isa ka ƙara ba baka isa ka rage ba yadda ka san baka iya ƙarawa kanka kwana ɗaya a duniya baka iya ƙarawa kanka awa ɗaya a duniya to haka wallahi sun matallahi baka isa ƙarawa kanka naira ɗaya a duniya irin abin da Allah ya ibama ba kowa ya tabbatar ya yaƙi ne akan wannan rabanka duk inda kake su ya same ka hakanan ma'aikin Allah yake cewa yanda ajalinku yake bibiyar ku hakanan rabanku yake bibiyar ku duk inda kake in dai rabanka ne sai ya same ka shi yasa bahaushe ma ke cewa rabanku haɗu baya hawa sama ko ya hau masa ya sako ya zo gushi wanda kuma gaskiya ne tauhidi ne saboda kama aikin Allah ke tunda kun san wannan fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nema duk abin da Allah ya yanka man nemi shi ta kyakkyawar hanya sai ka same shi ba za ka ci rabon wani wani ba zai ci rabon ka ba to in mun yi wannan yaƙinin cin haram zai karanci a cikin ciwa-ciwa da ainihin hanyoyin cin dukiyar mutane da barna in dai ka tabbatar rabon ka ba mai ci ba ka ci rabon wani to babu shakka wannan zai karanci kuma albarka za ta dawo kuma zaman lafiya zai dawo kuma alkhairi zai yadu amma matukar wannan yaƙinin mun sauka daga layin kowa iya ganin ƙoƙarinsa dagewarsa wayansa dibararsa shine zai tara masa abin duniya to babu shakka muna cusa kanmu cikin wahala ne wanda za mu ta tafiya muna warware muna tufka muna warwarewa ne saboda ka yaƙini shine abin da ake bukata a gare mu a yau daga cikin irin sura wanda take da abin sha'awa game da yaƙini mu duba rayuwar magabata da kan sahabai zuwa tabi'ai misalan suna da yawa amma za mu takaita kaɗan daga cikinsu su sai na abakar radiyallahu an wanda ake cewa siddiq al-akbar sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ce sau ɗaya har sau uku iya ibo kaf abinda Allah ta'ala ya hore masa idan manzon Allah ya ce a taimaki addini ke bayarwa ko tsincen sakatar kunne na kadara baya bari a gida sai ɗauko ya baya karo na ƙarshe sai ma'aikin Allah ke ce abakar mai kamar wa iyalanka ka ebu dukiyar ka kaf ka bayar mai kamar wa iyalanka sai ce ai na bar musu alƙawarin ka da alƙawarin Allah ina da yaƙini kan abin da ka faɗa ban da shakka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurku idan kun taimaki addinin Allah tabbas yanke ba shakku Allah zai taimake ku ina da yaƙini akan wannan kuma sai na abakar har ya faɗi ya mutu iya cikin masu dukiya cikin sahabbai domin sadakarsa kyautarsa taimakon addininsa bai sa dukiyarsa ya kasa ba ko manzon Allah sai da ya rantsuwa kan abubuwa guda uku yace ma na kasar sadakatu min mal in dai sadaka ce da ikilasi babu riya to manzon Allah ce wallahi ba ta tauye dukiya hakanan bawa ba zai yi afuwa dan Allah ba face kuma Allah ya daga masa daraja hakanan ba wanda zai bude kofar roko da maula face Allah ya bude mai kofar talauci ni yaqini da wannan in ka kula duk masu yawon maula da roko su ne jiya su ne yau wani kuma har ya mutu a wannan layin yake tunda gaskiya manzon Allah ya faɗa masu sadaka da yaƙini da kyauta har su gama rayuwarsu sai Allah ya sanya wa dukiyarsu albarka haka manzon Allah ya faɗa masu afuwa masu yafiya da yaƙini har su mutu kuma Allah iya daga darajarsu don haka manzon Allah ya faɗa la yadiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mu yaƙini ya ƴan uwa mu samu zaman lafiya duk abin da nasu ya tabbatar mu yaƙini mu gamsu mu yadda haka ne kamar yadda sayyidina Abubakar ya amince sai na abu hurera Allah ta'ala ya kare da shi wata rana ya zo wani bawan Allah ya masa fatawa sai sai na abu hurera ya bashi amsa da yakinin abin da ya faɗa masa gaskiya ne ya samu kokonto zuciya sai ya hanzarta ya samu manzon Allah ke faɗa masa labari wani bawan Allah ya mun tambaya ga amsa da na bashi sai manzon Allah ke ce a'a wannan ba daidai bane amsa da ka bashi kuskure ne ka halaka halakar da shi ka je ka nime shi ka warware wannan fatawa sai na abu hurairah to kasuwar madina iya ihu da bakinsa sai da ya nemo wannan bawan Allah manzon Allah ce na halaka na halakar ga abin da yake shine gaske iya da yaqini abin da manzon Allah ya faɗa haka ne idan bai neme shi ya warware ba to wannan halaka sai ta hau kansa yaqinin sa yasa ya kasa zaman lafiya sai da ya nemo shi warware fatawarsa to haka sahabbai suke ga sai na Usman radiyallahu an lokacin da za a je yakin Tabuk duk da yakin ma tarihi ya ce ba a yi shi ba amma an tabbatar an shirya za a ta har ma fita har an je gun yakin ne Allah ya kama sala ba a yi ba amma manzon Allah ya ce wa zai taimaki addinin Allah ku zo ga mayaka amma ba su da abin hawa ga zaratan samari bayan da za su je wannan gun sai na abakar ɗauko raƙuma ɗari da kayan su na hawa da guzurin waɗanda za su hau su bari a gidajensu ya ce manzon Allah gashi na bawa Allah a sacin addinin Allah manzon Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a jin daɗin addu'ar da Usman ya yi sai ya ƙara wata ɗari manzon Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a wata daɗin addu'ar da Usman ya ji ya ƙara wasu raƙuma ɗari raƙuma ɗari uku ya bayar har manzon Allah ke cewa ma darra ma fa'ala Usman ba da yau daga yau ba wani abin da zai cutar da imanin sai na Usman ba zai ga aljanna ba yaqini akan addu'ar da manzon Allah ya masa akwai lokacin da ya ce wa zai sai rijiya ta ruma bi'ir ruma tana hannun kafirai falahul janna duk da cewa fa iya cin asharatun bashiruna bil janna kuma ga abin da mazala ce imaninsa ba zai cutu ba amma mazala ce wa zai ba da kuɗi sai wace rijiyar ta dawo ƙarƙashin musulunci sai na usman ɗauko kuɗi aka ƙirga suka mata kuɗin da suka ga dama sai na usman ya biya manzala ce falahul janna domin ya ƙini ya tabbatar gaskiya manzan Allah ke fara ga a wannan abu a wannan abu talha al-ansari manzan Allah ya yi bako aka rasa abin da za a ci da bako a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce wa zai sauke baƙona falahul janna abu talha ya ce ha ana ya rasulullah shi ma ya kini ne da wannan bonus ɗin aljanna baya so ya wuce shi ba shi da tabbas akwai abincin baƙo a gidansa ya je gida ya ce mata saka rama baƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ai duk gidan nan ba abinci sai na yara ƙanana ya ce yi musu dabara su yi bacci kawo abincin baƙon ya ci koci mu hakura da asuba sun tafi masallaci da baƙo sai manzon Allah yake murmushi ya ce fa'ala ajaba Allah bima fa'ala fulan wa fulan albariha Allah da kansa iya ta'ajibin abin da wani da wancan suka aikata jiya har Allah ya yi wa manzon Allah wahayi abin da ya faru a gidan Abu Talha har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce irin ku ne wahi usiruna ala anfusihim walau kana bi muqassasa kuna fifita buƙatar wani ku akan tawku duk da cewa ku kuna da bukatar duk me yasa suke wannan ne ya yan uwa yaqini sun tabbatar abin da manzon Allah ya faɗa musu gaskiya ne ba su da shakka ba su da kokonto mu kuma a yau babban ciwon mu a yau ba rashin ilimi bane tunda Allah ya sa Allah ya mana arzikin ilimi iya gudana a yanzu makaranti masallatai muhadarat kutubobi ta'alimat duk ana ɗauke jahilci mai matsalar mu da take ci mana tuwo a ƙwarya a yau rashin yaƙini mutum zai karanta ko za a karanta masa a fassara masa ya gane amma gobe sai ya gan shi akan wannan laifin kana kokonto ne abinda ƙur'ani ya faɗa baka da gaskiya ne abinda manzon Allah ya faɗa kana shakka ne qur'ani dukkansa gaskiya ne innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl duk abin da yazo da qur'ani gaskiya ne babu kokonto al haqqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin qur'ani gaskiya ne ya uwa manzon Allah gaskiya ne wa yastanbi'unaka haqqun hu a qul'i wa rabbi innahu al haqq sai da Allah ya rantsuwa ce qur'ani gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin saboda kamo dawo musabunta yaqinin ya yan uwa musabunta shi sai mu samu kyakkyawan zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da yawa a yau a kuma ga abin da ya faru kan sahabbai na tsoron aikin zunubi suna tsoracewa aikin zunubi domin sun san zunubi iyakai mutum zuwa ga azabar Allah iyakai zuwa ga gidan wuta amma rayuwar mutum ya uwa wannan siffa ta yaki ne mun rasa ta da yawa daga ciki mun rasa ta an neme ta an rasa duk da cewa muna karantawa irin abin da yake faruwa kan gaban magabata ga imamun nawayi kusa kusa akwai lokacin da ya je kufa mahaifinsa ya kashe kufa karatu da ya bibi tarihi a kufa sai ya gano cewa akwai lokacin da mahukuntan kasar saka kwacewa talakawa gonakinsu da kuma bishiyoyi na kayan marmari mahukuntan kasar suka kwacewa talakawa na kakin nasu da ya bincika sai da imamun nawayi shekara takwas a kufa bai taɓa jin ɗan bishiya ko lemo ko mangwaro ba kai ko miyar ganye baya sha domin iya tsoron kare faɗo cikin hisabin da za a yi wa waɗancan mutane shekara takwas ebe domin ya tabbatar duk abin da aka kwace wani aka zalunce shi Allah ba zai bari ba inna Allah la yazlimu nasa shay'a walakin nasa anfusuhum yazlimun saboda ka zalunci iya tsoron hisabi shekara takwas yayi sai dai ya ci gurasa ya sha ruwa duk abin da yake akwai ɗan bishiya ɗan itaciya wallahi baya ci me yasa yi wannan yaƙini ya tabbatar in yace akwai laifi kuma Allah zai kama shi ba sahabi bane ba tabi'i bane saboda ka irin wannan ya kamata mu dinga bibiyar magabata sai imanin mu ya dawo ya karu mu sani yayin uwa da yawa daga cikin mu a yau rashin yaƙini baya sa muna aikata aikin alkhairi sadaka kyauta ziyara zumunci ba mu iya yi domin ba mu da yaƙini akan wannan abinda manzon Allah ya faɗa abinda Allah ya saukar mun karanta amma muna shakka muna kokonto wala na kafu fi ilmi haramat min zunubi wal ma'as haka nan ba mu tsoron aikin zunubi yanzu ma ta kai ta kawo abin da ake bukata mu kaura cewa aikin zunubi ba wai aikin ladar mu yi ta yi ba in mun sauke wajibi ma fa ni'ima amma mu kaura cewa zunubi an karanta an karantar maciya riba Allah ya ce fa zunubi harbi min Allah wa rasuli sama da shekara 40 tun bayyanar izala sunna ba wanda baya jin irin wannan wa'azin amma yanzu shiga cikin kasuwanni magana abin da yake faruwa manzan Allah ya ce man gashe na fare sabin nan duk wanda ya algusa hanyar kasuwanci baya tare da mu ka shiga kasuwanci mu ga ya ake algusa yanzu talbisul haqqa bil batil a cakuɗa ƙarya da gaskiya ko mummuna da mai kyau bashi da ruwa ƙarya duka manzan Allah ya bayanin zunubi maɗudu akan masu irin wannan amma an karanta mana mun ji mun yi fakare mun zauna mun ji amma mun tashi mun bar abin ago me yasa ba mu aikata ba mu da yaqini a fahimci wannan harkar mazinata Allah ce wala taqrabu wala taqrabu zina ita zina hanyar ta ma ba a so ka bi ba ma ka aikata ba to amma a yanzu ba har gidaje ne na musamman wanda kawai duk wanda a ganshi a wannan gun ba ma ke ya aikata aikin alfasha da zinaci zinaci ga luwaɗi manzon Allah ya ce duk wanda aka kama ana luwaɗi tun a duniya a kashe shi haka manzon Allah ya ce a kashe mai yin da wanda aka yi shi matukar wanda aka yi ba fin kirkinsa aka yi ba in dai da amincewa sa daidai su duk manzon Allah ya aka yi su to amma a yanzu ba har mashina ake bayarwa da kuɗaɗe ake ɗiban matasa ake luwaɗi da su Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa ba mu aiki ba mun ki mu ji tsoro ga ƙarya ga munafinci ga gulma ga hasada ga mugunta ga bibiyar al'aurar juna ga tsegumi ga shiga abin da bai shafe ka ba ka yi aure ka tare a haƙƙin wani wanda kai haƙƙinka ko ɗaya baka sauƙi ba dukkan halayyar mu kenan mun manta da aikin da ke gabanmu ga mutuwa ga kabari duk kai kaɗai za a yi wa wannan ga tambaya ga tsayuwa ga hisabi duk kai kaɗai za a yi wa me ya kai ka shiga cikin sharkar wani in dan mutum kake yi to mutumin nan babu abin da zai yi ma musamman in ka mutu wani mai hikima ke cewa watan sanal ahibbatu ba'ada ashirin minal ayyami falam tara na'ihati duk yanda kuke da mutane suna bunka suna zuga ka suna maɗu wallahi kwana goma yayi yawa bayan mutuwar ka sun manta da kai sun manta da kwana goma ta yi ko hawaye ba za a ƙara ganin wani yayi akan ka ba an manta da kai ka zama ka bauka to akan waɗannan ɗin za ka tsaya ka ɓata lahirarka a kansu wanda kana mutuwa ko rabin lada ba mai iya ƙara ma ba sun man yanzu kwana uku ma yayi yawa a gunfa a makabarta ba za ka ana buga wadanan in muna makabarta ina zuwa zan zo ga ina zuwa abin da ke gabansa ma ya manta da shi to jirani ina zuwa muna makabarta kawai an koma gefe yana kuskutsun siyasa harkar a makabarta a dawo gun zaman makoki kaga irin abin da ake faɗa wasu gulma wasu harkar kaza wasu harkar kaza duk abu ya lalace kai din da ka mutum an manta da kai an rufe shafin ka to wannan fa shine wannan rayuwar to kai kokarin gyara rayuwar ka mana ka rabu da harkar mutane saboda ka zunubi iyanan da yawa daga cikin ba su tsoron sa domin ba mu da irin abin da zai faru a gobe alkiyama mu sani ya bayin Allah irin abubuwan da suke faruwa a yau duk halayyar mu ta canja daga halayyar magabata akwai hadisi da ibn majah ya fito da shi da ingantaccen sanadi zuwa ga sayyidina abubakar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidik ina horon ku ku tsaya ku zama masu gaskiya bayin Allah fa innahu ma al birri wa huma fil janna da gaskiya da nagarta suna aljanna haka manzon Allah da gaskiya da nagarta suna aljanna wa iyyakum wal kadhibi ina jan kunnen ku game da ƙarya fa innahu ma al fujuri huma fil nar da ƙarya da fajirci suna wuta haka mazan Allah ya ce wa sallallahu al mu'afa ku dinga roƙon Allah zaman lafiya fa innahum lam ya'ti ahadun ba'da yaqini khairun min al mu'afa babu wani abin da Allah zai baka bayan yaqini wanda yafi nutsuwa da zaman lafiya alkhairi yace wala tahasadu kar ku yi wa junanku hasada wala tabaghadu kar ku juya wa junanku baya ku yi wa junanku mugunta wala taqaw kar ku yanke alaƙar junanku wala tadabaru kar ku juya junanku baya wa kunu ibadallahi ikhwana manzo Allah ce ku zama bayin Allah yan uwa wannan wasiya ce mai tsada wanda ya kamata a rubuta ta da ruwan zinariya haka manzo Allah ya faɗa mana ita kuma idan mun bi wannan zamu samu zaman lafiya zamu samu nutsuwa da ƙarshe a duk abin da ya samu wannan har ma gazar Allah kuma ta kasu ne kawai san tarin abin duniya shine shagaltar da mu kawai kowa ka gaishe bakan bakan bakan nema kawai neman ta kowace hanya kuma ba tantancewa babu babu tacewa alhakumu takasu san tara abin duniya ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir ga ku dab da kabari inji Allah duk abin da kai gaci nan kana matsowa kabari ka zo ga ga kabari ga ka hatta zurtumul maqabir Allah ce kalla su fata alamu wallahi a yanzu kai sanin abin da kai a duniya suma kalla su fata alamun tawkidan kalla law ta'lamuna ilma da yaqin Allah ya ce da wannan yakinin da muke magana kan kun san shi da abubuwan ku ba ku yi su ba da baka ci haram ba da baka yi gulma ba da baka yi munafinci ba da kaddaban da yaqini akwai abin da zai faru la tarawunna jahim da kana da yaqinin akwai jahannama da lahira to da wani abin baka yi shi ba summa la tusaluna yawma idhin anin na'im Allah ya ce duk wata ni'ima dan dandana muku Allah ya ce sai na tambaya akan ta a gobe kiyama ni'imar ji ni'imar gani ni'imar cin abinci ni'imar sha ni'imar mallakan gidan kwana ni'imar zaman lafiya kowace ni'ima sai Allah ya tsaye ka yama tambaya akan ta a gobe kiyama Allah ta'ala ka sami amfani da ni'imar da Allah ya mana wajen hanyoyin alkhairi da ƙarshe yau muna 28 ga watan zulkada kamar yadda lissafi a hukumance kuma gun shugabanninmu ya tabbatar da haka ɗin saboda ka idan watan zulhijja ya tsaya nan da kwana ɗaya ko biyu to akwai abubuwa da yawa da shari'a ta ce a yi na ƙarin alkhairi domin kwanuka ne wanda suna da martaba cikin addininmu na musulunci tunda Allah ya yi rantsuwa a kansu ya ce wal fajri wa layalin ashir Allah iya rantsuwa da waɗannan kwanuka guda goma na farkon zulhijja haka duk ittifaqi malaman tafsiri suka faɗa ana son yawan aikin alkhairi a wannan kwanuka ba wai sai azumi kadai ba sadakoki kyauta ziyara karatun alkur'ani ka keɓe kanka karawa kanka lada to ana samu a su ana so a yi su a wannan kwanuka domin manzon Allah iya cewa ba wasu kwanukan da aikin alkhairi ya fi soyuwa a gun Allah kamar da wannan kwanukan guda goma a raya su musamman yinin shi kuma ƙarshen ramadan abin da ake so a raya dararen su kuma waɗannan kwanuka guda goma yinin ake so a raya kuma duk wanda Allah ya horewa zai lahiya kana da ita a ɗaure ko kana da yaƙini za ka yi to ana so tun daga yau zuwa gobe ka yanke farcen ka yi aski a wannan kwanaki guda goma har a yi idi inda za ka yi lai ba a so wani farce ko gashi fita daga jikinka haka manzon Allah ya koyar kuma ƙarin lada ne kuma raya sunna ne amma wanda Allah ya sa ba zai yi ba ko ba shi da yaƙinin zai yi wannan suna ba ta kansa amma wanda yake da tabbas zai yi to ana so ya yi gaggawar yanke farcinsa da askinsa daga nan kafin wata ya tsaya haka suna ta tabbatar kuma akwai ranar arfa da daddaciya za a samu ta juma'a kafin arfa din akwai shirin azumin arfa da za a yi ranar tara ga shi wannan wata na zulhijja in Allah ya kai mu wanda manzon Allah ya ce iyakan kare zunuban shekara biyu madiya wal hadira shekara da ta wuce kuma da shekara mai zuwa ko mustaqbala wal hadira saboda ka wannan shine a takaice abin da zamu iya faɗa game da wannan Allah ta'ala ya ba mu iko raya wannan kwanuka inda an sha maganganu a kansu ba sai an tsawaita ba tunatarwa ce kawai maraya su da dukkan abin da ya sauka a gare mu na alkhairi kuma ya tafakkudin irin waɗannan lokuta wanda ba ba lalle bane baɗi su dawo su same ka rayuwarka mu yi sosai mu iyayen mu kai yin da baka tunanin baɗi za ta dawo ta same ka haka ake san dama idan ta samu kar ayi wasa da ita Allah ta'ala ya mana albarka mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah iya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كبأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن